ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا تقوز جواتا شوال جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci ne albarka masallacin ammar bin yasir domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi ne albarka littafin ihya usunna wa ikmalul bid'a littafi ne wallafar babban malamin shek usman ibn kodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na saba'in da biyu a cikin wannan littafi bayan hutu da muka tafi na azumin watan ramadan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara dawowarmu domin ci gaba da karatu yana roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya kuma ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aiki da daidai din sannan ibadar da muka gabatar a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓar mana Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin bayin da aka ganta a cikin wannan wannan darasin mu dai na ainihin ƙarshe wanda daga shi muka tafi hutu muna cikin babi ne na 27 babin da ke bayani akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama game da hukuncin kaciya da kuma abin da aka yi umarni da shi da yin sa game da abin da ya shafi gashin kai gashin gemu gashin baki gashin hammata gashin mara da kuma irin abin da shari'a ta yi hani na irin abin da aka fara na bid'o'i a wannan babi na kaciya da kuma abin da ya shafi gashi ainihin wato mun karanta hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kan abin da ya shafi ainihin wato wannan babi a mun karanta hadisin sahihain عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوفلة والواشمة والمستوشمة هذا مدى أبن شاف جايش Allah ya tsine wa mata da wanda suke sana'a tsara wa ɗan uwansu mata gashi da kuma waɗanda suke neman a tsara musu gashi din walwashima walmustaushima da kuma min shashawa wanda wannan ta ɗauke su sana'a tana yi wa mata da kuma waɗanda suke neman a yi musu shashawa sannan mun karanta hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda inda shi ma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah ta'ala yayi la'anta da tsinuwa ga alwashimat wal mustawshimat masu yin shashawa da waɗanda suke neman a yi musu wal mutanallisat da kuma masu ainihin wato aske gashin gira ko kike gira ta zama kamar wato jinjirin wata wal mutafallijati da kuma masu kokarin ainihin wato yin wushirya da kankare haƙorinsu dan su samar da wushirya ne ko dan su yi kyau المتغيرات خلق الله masu kokarin canza halittar Allah har ma billahi dan mafi yake ta malila al'anu man la'anahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ya rage nawa da bazan tsine wa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu ba wa huwa fi kitabillah bayan kuma yazo a cikin littafin Allah wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to tunda manzon Allah ya tsine wa mata masu irin wannan sifofi me ya rage na wasu banda nima in tsine musu sannan mun karanta hadisin da yake magana akan cika gemu da kuma kwakwafe ko datse gashin baki hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda inda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in haƙu shawariba wa a'fun liha ku fakwafe gashin baki sannan kuma ku cika gemu sannan mun karanta hadisin da ke magana akan hukuncin ko kuma akan sunnancin wato yiwa gemu ko gashin kai kunshi ma'ana idan gashin mutum ya zama fari ya zama to furfura duk ta fito gashinsa ya zama fari to zai dinga yi masa kunshi kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahihain sahihul bukhari hadisin Usman dan Abdullah Usman dan Abdullah bin Mawhib dan Mawhib ita ta na shiga wajen Ummu Salama sai ta fito mana da gashi daga cikin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga an rina shi an masa kunshi ba ainihin wato ya furfura ta riga ta kama shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kunshi to bayan annabi ya yi wafati an samu irin wannan gashin sannan akwai hadisin abin huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal yahuda wan nasara la yasjudun fakhalifuhum lalle yahudu da nasara ba sa rina gashin su ne zama fari to ku dinga saba musu ta hanyar rina naku gashin wannan a takaice shi ne abinda muka karanta a darasin da ya darasin mu na karshe wanda za mu shiga darasi na 72 a yau insha Allah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-bid'u fi zalika وأما ما أحدثه الناس في هذا الباب الذي هو باب الختان وما يؤمر به من شعر الرأس واللحية والشارد وشعر الإبط والعانة وما ينهى عنه ما ليس أما دنجني دا أجند متاني سوك كركرا نبدأ أولا بابي نا أشرين دا بقوي babin da ke magana a kan kaciya da abin da kuma aka yi umarni da yinsa a game da abin da ya shafi gashin kai da gashin gemu da gashin baki da gashin hammata da kuma gashin ainihin masu mara da kuma irin abin da shari'a ta yi hani a dangane da waɗannan abubuwa amin zalika fil fitan yana daga cikin bid'a a abin da ya shafi kaciya ta aqiruhu a jinkirta yi wa yaro kaciya ilal bulugi har sai ya balaga wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an yin hakan ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam bid'a ce muharrama malamai sun yi ijimai akan haramcin ta a bar yaro ya wuce shekarun da ya kamata ya masa kaciya har sai da ya har sai ya balaga wannan kala yaro ya kai lokacin balaga sannan a yi masa kaciya wannan bid'a ne yake cewa wa fil madakhal ya zo a cikin littafin madakhal na ibn al-hajj a babin da ke mako fasalin da ke magana akan ainihin wato kaciya ibn al-hajj yake cewa لأن كشف عورته بعد البلوغ محرم محرم إجماعا يجب لأن كشف عورته سبب بوء الأورر متن بعد البلوغ باين يا بلغا محرم حرام إجماعا ما لم يكن إجماعي أكثر هذا in ku haka ne ya za a kyala mutum a ƙi masa shayi a jira har sai lokacin da ya balaga lokacin da buɗe al'aurarsa haramun ko kuma ce a lokacin za a kama shi a masa kafiya ko kuma a lokacin za a masa kafiya wannan ya saba wa koyarwar musulunci wa fihi aidan qabala hadha bi qalil wa fihi aidan ya zo dai a cikin sa har wa yau qabala hadha bi qalilin wato gabanin wannan lokaci din bi kalilin da kaɗan shi ma dai bid'a ne ma'ana ya zama to ba a yi masa ba a yi masa kaciya ba sai dab da balaga shi ne kabala haza bi kalilin ma'ana gabanin ya balaga bai fi yan watanni bai zama baligi ko sauran irin zai balaga a cikin lokacin a yi masa kaga dai duk kusan abu ɗaya ne illa fili sai shi lokacin ya riga ya zama mutum a ce lokacin za a ga al'aurar sa a yi masa kaciya ko shakka babu wannan ya saba wa koyarwar musulunci shi sa yace wannan bid'a ne wa amma alkhitanu amma game da kaciya faqad mabat adatu salaf ad al'adar magabata na wannan al'umma ya gabta gabata annahum kanu yadhiruna auladahum lalle sun kasance suna yi wa ƴaƴansu shayi suna yi musu kaciya ila yurahiquna buluga lokacin da suke kokarin balaga kafin su zama baligai suke musu ainihin wato kaciya وفي مقتص قلت يتي ومن المكروه ينا daga cikin makaruhi qitalul maulud yawm as-sabi yuwa jariri kaciya ranar suna shi shi ba wannan makaruhi yana daga cikin abin da malamai suka karhanta a yi wa yaro kaciya in dai ba wata larura ba ta yi masa kaciya ba a yi masa kaciya ranar suna ranar bakwai wannan shi ma yana daga cikin abin da aka kamata ake ganin makaruhi وفي مختصر خليل يازو cikin littafin muktasar wa qitaluhu yawmaha yace wato bid'a ne ko makaruhi ne yi wa yaro kaciya yawmaha ranar da aka haife shi wa fil kharshi yazo a cikin littafin kharshi fi sharhi zalika yana ne kokarin yin sharhin wannan magana ta malam khalil ya ali yace abinda ake nufi annahu kuriha an karhanta an yuqtasal al mawludu ayi wa jariri kaciya yawmas sabi'i ranar suna ranar bakwai wa ahara yawma wuladatihi to ballanta na kuma ranar haihuwarsa an ce yayi an kwana bakwai da haihuwarsa bai masa kaciya zama makaruni to ina ga kuma ranar da ya zo duniya wannan ba ba wa ukhra bane sai ku gyara za ku ga yasa wa ukhra yawma wuladati ba wa ukhra bane wa ahara yawma wuladati ballanta na kuma a ce ranar haihuwarsa shine wa ahara yawma wuladati an hana yi masa kaciya ranar da ya yi bakwai to ballanta na kuma yi masa kaciya ranar ainihin wato da aka haife shi me yasa aka karanta yi wa yaro kaciya a waɗannan lokuta ne annahu min fi'il yahud domin haka yahudawa suke yi la min amalin nas baya daga cikin aikin musulmi musulmai ba su bane suke yi da kuma kaga ana umartar musulmi ya dinga saba wa wato yahudawa cikin al'adu inda ya tabbata su suke wa yaransu kaciya a irin wannan lokacin to mu musulmi sai mu sabawa yahudawa wajen yi wa yaran mu kaciya a waɗannan lokuta ne wa haddul khitan min hina yu'maru bis salat wa haddul khitan lokacin da ake yin kaciya min hina yu'maru bis salat daga lokacin da shari'a ta ce a umarci yaro da sallah to lokacin ya kamata ya masa kaciya min saba'i sinina ila al'ashir daga nan shekara bakwai zuwa goma ya yi masa kaciya a wannan lokacin wa hukumuhu ina hukuncin yin kaciya as-sunniyatu sunna ne yiwa yin kaciya bin dukuri ga maza maza a yi musu kaciya sunna ne wa huwa qat'u al-jildati satira in baka san me ake nufi da shayi ko kaciya ba shine gutsire aljildatu fatira wato fatar da ta rufe kan shayin mutum a yanke ta wannan shi ake nufi da alkhitan wal istihbab fil nisa mustahabbi ne amma dangane da mata ko kuma ai musu kaciya mustahabbi wa yusamma alkhifaf ana kiran kaciyar mata alkhifad ita kuma ita ba ba sunna bace mai karfi kamar ta maza amma su mustahabbi ne an yi musu وهو قطع عدنا جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج shine yanke wato wata fata wani bangare na fata da take saman wato farjin ainihin wato yamace to a dan yanke ta kadan wannan shi kuma shine al-khifaf shine yiwa mata kaciya wala yunjiku sai dai kar a kai matuƙa wajen yanke fata ɗan kadan za a riki samanta kar a ainihin wato yanka da yawa li khabari ummu atiya saboda akwai hadisin ummu adiya radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce take yi wa mata kaciya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita ikhfidi ki dinga yi wa mata kaciya wala tunhiki amma kada ki dinga yankewa da yawa shine ma'ana wala tunhiki kar ki dinga yankewa da yawa fa innahu domin yi wa matan kaciya asralil wajhi yana sanya musu hasken fuska yana haskaka fuskar su wa ahza ainihin wato yake cewa wa ahza labba sannan wa ahza inda zauj fa innahu asralil wajhi domin shine yafi haskaka musu fuska wa ahza inda zauj kuma shi yafi sa yafi sanya jin dadi da shi namiji ma'ana duk matar da take koyariyar da aka yi mata to mijinta ya fi jin daɗin ainihin wato mu'amalanta ta in an yi mata ai la tu baligi ai ma'ana ki yi kaciyar ki ci gaba da yi amma kar ki kai matuƙa wajen yanke wannan fatar da aka ce a kan yanke ta wa asra kalmar asra ai ashraqu lil wajhi ita ta fi sanya haskakawa ko ta fi haskaka musu fuska wa ahaba ai alazzu inda aljima shine kuma ya sanya shi ya fi sanya a ji daɗi kusantar mace lokacin saduwa li'anna aljilda domin ita wannan fatar ta shikar juma a zakar tana ananta idan ta haɗu da ainihin wato zakarin namiji hala kamali an aka kyale ta tana cikakkiya ba a rage ta ba fa ta kawai shahawatu da zalika sai mace ta zama ta tana da karfar sha'awa in an kyale ta ba a yanke ba da aka kamar dan yankewa yana daidaita mata sha'awa ta zama to ainihin wato mai matsakaiciyar sha'awa wa idza lam takun kadhalika fal amru bil aksi fa idza lam takun bidhalika idan kaciya ta zama to ba haka ba fal amru bil aksi to sai al'amarin ya zama to akasi ko kuma idan ba a yi wa mace wannan kaciya din ba sai al'amari ya zama to aka ko kuma wa idan lam takun kadhalik idan kaciya ta zama ba a yi ta irin haka ba ta yanda zai zama to sai ta zuka dan yanka kadan to al'amarin kuma sai ya zama aka kila kuma sai a cire wa mace sha'awa gaba daya in aka ce kuma gaba daya a in aka yi fiye da yanda shari'a ta ce a yi to kuma wannan sai ya sa gaba daya kuma a cire wa mace sha'awa shine bil akasi da haka ko dai a yi sama sama ko kuma in aka yi da yawa to sai kuma al'amari ya koma akasi ina fatan gani wannan hadisin na ainihin wato umu abiya a hadisi ne wanda abu abdullahi al-hakimun ne saburi ya fitar da shi a cikin mustadrak a kitabu ma'arifatin sahaba da lafazinsa daga bahak ibn qay yadda lafazin hadisin yake shine kanat bil madinati imra'a wato a cikin garin madina akwai wata mace taqsidu nisa ita take yi wa mata kaciya yuqalu laha ummu abiya ana kiranta da ummu abiya al-ansariya wa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ba hana ta yi sai ce iqtidi ki ci gaba da yi wa mata kaciya wala tunki amma kai ki dinga yankar fatar da yawa fa innahu andat andaru lil wajhi shi ya kusanya hasken fuska wa ahbal al-bard lizawj kuma shi ya kusanya ainihin wato jin dadin saduwar aure abu abdullahi abu abdullahi al-hakimun da isaburi da ya kawo hadisin shi sai ya shiru bai faɗi hadisin ya inganta ko bai inganta ba haka imamu fahadi shi ma da ya kawo hadisin ya shiru amma imamu as-suyuti ya fitar da hadisin a cikin al-jami'u saghir hadisi mai lamba ta 279 riwayat tabarani da hakim riwayat dai da muka karanta ta abdahak ibn kai malam manawi ya faɗa a cikin faidul qadir sharhin wannan jami'in sagir din ya ce ibn hajar al-asqalani ya ce wannan hadisin imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa amma ya illanta hadisi ya ce hadisi ne mai illa saboda akwai muhammad bin hassan a cikinsa wa qala majhulun da'if abu dawud ya ce wannan kuma mutum muhammad ibn hassan majhul ne kuma da'ifi sannan ibn adi shi ma ya goyi bayan imamu abu dawud a kan za'afa hadisin saboda wannan mutum ko da yake akwai abdulgani ya saba wa abu dawud da kuma ainihin wato ibn adi ya ce a'a huwa muhammad bin sa'id al-maslum yake cewa a'a mutumin shi rawun ba muhammad bin hassan bane muhammad bin sa'id al-maslum wa haluhu ma'ruf shi kuma halinsa sananne ne ba majhul bane wa kaifa ma kana duk yanda aka juya hadisin sanaduhu da'ifun jiddan sanadin hadisin yana da rauni kwarai da gaske hadisi ne da'ifun jiddan daga cikin waɗanda suka yanke hukunci akan wannan hadisi ne mai rauni sosai akwai al-hafidu al-qarrafi wato yace ibnu hajar a cikin wasu wuraren yace hadisin yana da hanyoyi guda biyu duk kuma hanyoyin masu rauni ne an fahimta yasa ibnu al-munzir yake cewa laysa fil qitali khabarun ya'ulu alayhi wala sunnatul ba game da kaciyar mata babu wani hadisi da za a koma zuwa gare shi ba wata kuma sunna da aka ce a ba kan haka wal khulasa khulasan zancan gaba daya al kitabu min shi'ari ahli islam ita dai kaciya tana daga cikin alamomin da ake gane musulmi in dai namiji musulmi ne to za ka same shi an masa shari wa sibgatullahi wa fitratu kuma wannan wani rini ne halitta ce ta Allah kuma fitra ce Allah ce fataran nasu alaiha da Allah ta'ala ya halitta mutane akan ta wa hiya fitratul halifiyya millati ibrahim domin annabi ibrahim shine wanda ya aka kunnanta wannan ainihin sunna ta kaciya daga gare shi وفي المدخل يضع كلتاف مدخل والسنة في الختان آه في ختان الذكور إظهار وفي ختان النساء إخفاء يضع كلتاف مدخل لابن الحاج yace sunna idan za a yi wa maza kaciya shine a bayyana kamar yadda za a ga ana yi a tattaro da yan unguwa mutum hudu mutum biyar ko mutum ashirin ma duk a zo a samu wani fili a unguwa duk gaba daya a shafa a gurin wannan dan an yi ta a fili ba komai su kuma mata sunna bi musu kace a boye ko ba za a fito a bayyana jama'a a musu ya nemi ita macen da take yi din ta samu wani killataccen guri a samu wani guri a yi musu su kuma maza sunnar yi musu kaciya shine a bayyana ta a fito da ita fili ibn al-hajj ke cewa wa sunnatu fi khitan dhukur izharu sunna game da kaciyar maza shine a fito da ita fili a yi wa fi khitan nisa game da kuma kaciyar mata ikhfa'u ita kuma a boye واختلف في حقهم هل يخفضن مطلقا او يفرق بين اهل المشرق واهل المغرب malamai sun karu juna sani game da kaciyar mata hal yukhfadna jami'an duk mata gaba daya za a iya musu wannan kaciya din mutlaqan ko in irin mata ko kuma akwai wasu matan da ake ganin suna da waccan matsalar da aka ce in an yi musu kaciya za a daidaita musu sha'awa akwai kuma wanda ba su da wannan matsalar ba sai an yi musu ba shine yake ta hal yukhfadna shin za a yi wa mata kaciya ne mutulakan kowa da kowa saki ba kaidi au yi farraku ko kuma za a bambanta bai na ahalin mashirki tsakanin matan da suke gabashin duniya wa ahalin magari da kuma waɗanda suke yammacin duniya fa ahalin mashirki yi umaruna bihi li wujudul fadlati indahunna fi aslil khilqa su na gabashin duniya an yi umarni da a yi musu saboda suna da wani ɗan fifiko suna da wata soriya ta sha'awa a asalin halittar su fiye da ainihin wato sauran matan wa ahalul maghrib ko kuma mutanen da suke yammacin duniya la yi umaruna da adami ha inda hunna su kuma ba yi umarni da ya musu kaciya ba saboda su ba su da wancan ainihin wato matsala shi sai shi ne malamai suke sabani shin hukuncin ya shafi kowace mace ko kuma sai macen da aka ga tana da irin matan da aka tana da irin wannan matsala matan da suke da irin wannan wasu suka ce a matan da suke da irin wannan matsalar su kadai hukunci ya shafa su ne za a yi musu dan a daidaita musu sha'awa wa fil madkhal aidan qabla hadha bi qalil ya dai zo cikin littafin madkhal har wa yau qabla hadha gabanin wannan magana da muka gabatar bi qalilin da kadan yace waqtu li fa haka dai malamai sun yi sabani idza wujida mahsulan hal yutahharu am la idan aka haifi yaro da kaciyarsa shin za a yi masa kaci za a sake masa wata sabuwa ko kuma ba za a yi ba sai Allah ya taimake shi da Allah ya tashi sai Allah ya halitta shi haka da kaciyar sa yazo to yanzu shi an hutar da wanzamai shi ma an hutar da shi daga shan kaifi ko kuma lalle sai shi ma ya dandana yadda kowa ya dandana ala qaulaini kuma malamai sun yi kauli guda biyu fa minhum a cikin malamai man qala akwai wanda yace hadhihi mu'latun wannan ai kaciya dama wahala ce kafana Allah iyaha yanzu Allah ya hutar da mu ita dan me za a zo jariri ha kawai an yi haife shi da kaci a cikin jan sake zabga masa hatta an fahimta yake ta hadihi mugunatu wannan wata wahala ce kafana Allah iyaha da Allah ya ya hutar da mu ya gamsar da mu ita fala hajata da aka babu wata bukata ta duku ila ta ila da za ta sake kiran mu ba wata bukata da za ta sake jawo mu mu sake yin wannan kaciya tunda dama an ce a yi ta kuma ya zo da an fahimta wannan shine ra'ayin wasu malaman kuma kaga wannan ra'ayin ra'ayi ne wanda yake waje jiddan an fahimta wali anna kashfal awrati min kabirin wa sagirin la yubahu illa li daruratin shar'iyya kuma ita shi buɗe al'aura ga babba ko karami ba baya halatta sai da larura ko karamin yaro ya ba a ba so a ga al'aurarsa in ba larura shi za da an ganji ba shi da wando sai kai a je gida a sa masa wando saboda al'aurar dama sunanta al'aura a rufe ta an fahimta al'auratu sunanta da ku daga kaga al'aura da ma ko ta babba ko ta yaro ba a san bayyana to sai aka yi gani da kafiya a yi kenan a cigaba da samun wannan zakata yanzu kuma za a za a sake kansa kuma yanzu ya ke yawo na farko sai an sake ganin shi gabansa kuma an sake masa tsayin da araja an hali an hali an hali sai shi da shi da aka suke ganin ita al'aura buɗe al'aura ko babba ko yaro baya halatta sai yin kola wuri daga cikin larurar shi ne lokacin da za a yi wa mutum kaciya to shi an yi an halitta shi da kaciya an fahimta wa daruratu ma'adumatu a nan kuwa shi wanda jaririn da aka haife shi da kaciya kaga larurar babu ita a nan shi ne wa daruratu ma'aduma yanzu a nan larurar shi babu ita a wajensa da za ta sa a buɗe al'aurar wal halatu hadiya irin wannan halin wa qala ba'dhum wa bisu malamai kuma suka ce la budda min ijra'il musa alayhi ai babu makawa sai aska ta gudana a kan kaciya su jima ya maza musa kaciya ke aska ce la hadda labudda wajen su labudda min ijra'il musa alaihi suka ce lalle sai musa ta gudana a kan su jima musa ita ce aska liya tsalin tital wai don cikakken koyi da shari'a ta tabbata fuska ai an ce a yi kaciya shari'a ta yi umarni da a yi wa yaro kaciya yana haka shi ba a yi masa ba da haka wannan umarnin don a cika jiki ma sai an masa ko da an hali- an halitta jiki na'am eh ai sun ce labudda min ijra'il musa ya a dan dadara masa a eh kaga kaga baban wannan yaron sai ya ce a shi yana riko da mazhabin farko yana jali madan sa haja to kaga shi kenan sai da ka yi sa malai yace to malamai fa akan wannan din ma akwai wanda suka faɗa haka dan kanka ji wani ya faɗa ka ɗauka a akwai malamai a ƙauni biyu ne akwai wanda suka ce lalle sai an yaka wasu kuma suka ce a dama hikimar a yin to kuma an yi masa shike nan gadin wa min zalika fil qital تخويف الصبيان لئلا يبقوا عند القتال وهو بدعة محرمة إجماعا وينا daga cikin bid'a a kaciya tsorata yara don kasu kuka lokacin kaciya ce za a yanke gaba ɗaya ko za a yanke wa mutum za a yanka mutum shi ya kuka a yi wa mutum irin wannan wannan irin hukunci yana kallo a yanke jini yana zuba da zafi a cikin kuka wannan aka ga an haɗa masa abubuwa guda biyu ga zafi kuma ga an tsoratar da shi to wannan tsoratar wannan kayyar kuka ya da shi kawai yana ganin an zuwa tattale kafafuwansa ya ga an wasa wuka ya fashe da kuka a kyali kawai sai ka yi hakuri ba zafi a lallashe shi a ba za a tsoratar da shi da kuma jin ta abin nan wani ma a tike shi a baya ce wasu yanki shi wanda ya tika kila ya yi kuka lokacin da ake ba ko ɗaya da aka ba wani ba wani tsoratarwa da aka ce a yi wa yaro ɗane shi kawai yi ya yi shi kansa ya yi kuka ya iya bari yadda kowa ma an zo yawanci wanda suke juriyar za a gaba su da yawa yawanci masu kukan su suka fiya da aka kyale shi ya kukan ka da aka tsoratar da shi dan kai ya kuka lokacin da za a mai tafiya shi ma bida ne aka ɗauka wani jarin ka na koya a ɗanka a'a in kai haka kayi ba daidai ba wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wa fi risalati muhammad bin yusuf bin salim bin ibrahim ya zo cikin risala ta muhammad bin yusuf bin salim bin ibrahim yake cewa aninul maridu tasbihu wai nishin da mara lafiya yake yi aiki ma tasbihu wasiyahatu wasiyahuhu tahlilun kururuwar da mara lafiya yake yi lokacin da jinya ta jinya tahlilun hailala ce ba hailalar yaron ce ba a so haka lokacin da yake wannan kukan za a makaciya an ce wasiyahuhu tahlilun wa nafasuhu sadaka kuma numfashin mara lafiya sadaka wa naumuhu ibadatu baccinsa kuma ibada ce wa taqallubuhu min janibin ila janibin jihadun sannan juyin da mara lafiya yake yi daga bangaren dama ya koma hagu ko daga hagu ya dan sake cewa a biyar da shi ya koma dama shi kuma jihadi ne fi sabilillah wa yuktabu ajruhu bi ahsani ma ya'malu fi siha kuma za a rubuta masa ajruhu ladan sa bi ahsani ma ya'malu da mafi kyawun ladan abinda ya wato wato yake aikatawa fi siha lokacin yana da lafiya an fahimta kaga wannan ba wani hadisi ya kawo kawai ya ce da ya zo a cikin risala ta Muhammad bin Yusuf bin Salim bin Ibrahim sai da ka ba cewa ya manzo Allah ya ce wa balantana ce ya inganta ko bai inganta ba shi shahadin sa ne yana ganin yusuf mara lafiya ta dubi sannan in yi ihu ya ji wani guri ya rike ya ce oyo Allah aka ce sannu ana ko aka zo masa allura ko aka zo masa kaciya ya yi ihu to yana yin hailala sannan ya yi numfashi ya yi numfashin ɗan kuma sadaka sannan baccin da yake yi kuma ibada sannan ya yi juyi daga wani bangaren zuwa wani bangaren ya yi jihadi fi sabilillah amma wannan magana ta zo ne a cikin risala ta Muhammad bin Yusuf bin Salim bin Ibrahim yau sun maƙala sannan ya ce ya ce sun matsala sannan ya ce falizalika ya turukuna tsibiyan don haka ne ma ake kyala ƙananan yara inda kitanihim lokacin da za a yi musu kaciya ya bukuna su kukansu su more wa buka'u mai inda kitan kaga a ce kukan da yara suke yi lokacin da za a yi musu kaciya wato in an koma wannan magana ta mai risala muhammad bin yusuf bin salim bin ibrahim to kawo kusan da yaran nan suke lokacin da za a musu kaciya ajurun azimun wa sawabun kabirun kaga shi akwai lada mai girma da sakamako mai gwabi wa amma alladhina yuhaddidunahum amma waɗanda suke musu barazana su tsorata su wai kasu kuka bi annahum idza khafu yadribunahum da cewa in suka ga yaran su sun tsorata lokacin da za a musu kaciya sai su dake su aw yaqtulunahum ko a ce za a dake su ko a ce za a yanka su ko za a kashe su fa hum min shayatinil insi wa innan mutanen masu tsorata yara yan kaciya kasu kuka malai yace suna suna daga cikin shekalin mutane abdalli da batattu wa man abahum duk wanda ya aibata su aw zammahum ko ya zargi kananan yara li bukaihim wai dan sun yi kuka inda da qital lokacin kaciya fa alaihi dhanbun azim wanda ya tafka zunubi babba eh idan ka kala yara su su ka su more sosai lokacin da za a musu kaciya an fahimta sannan mala ya ce wajaba alaihi taubatu wal istighfar shi wannan ne tsorata yaran wajibi ne ya tuba kuma ya nemi gafarar ubangiji dan ya aikata zunubi ya aikata ba daidai ba wa min dalika yana da daga cikin ainihin wato bid'a fil khitana abinda ya shafi kaciya intizaru sibyan alladhina balagu balagu hadd al khitan a jira yaran da su shekarun yi musu kaciya ya kai ila an ya buluga man dunahum a ce sai kannansu sun kai sun su ma sun isa wani shi bana ya kamata ya masa a ce to ai kaninsa kuma a bari sai ba da hada su an fahimta in wancan na bayan ya isa kawai a hada su yanzu a yi mutu amma wannan lokacin yi masa kaciya ya yi a ce to a bari sai kannansa sun taso ko sai suwana su kuma sun kawo wannan lokacin sai a hada su a yi mutu gaba daya yau usman dan fodo ya ce wannan shi ma bid'a an fahimta yake cewa intizaru sibiyan wa allazina balagu haddal khitan a ce yara yan kanana waɗanda sun kai shekarun da za a iya musu kaciya su jira ila an ya buluga mandunahum har sai waɗanda suke bayan su kallon su sun sun kai wannan haddar khitan lokacin da za a yi musu kaciya fa yaqtinunahum jami'an ay musu kaciyar gaba ɗaya fi yawmin wahidin a rana ɗaya ai ba rana ɗaya suka zo duniya ba wannan ya kai kawai a yi masa gasa kuma wannan yin lokacin ya yi shi ma ya kai a yi masa gasa an fahimta wa huwa bid'atun muharramatun wannan jinkirta wannan sai an hada su bid'a ce muharrama ijma'an ila in adda zalika amma bid'an za ta zama muharrama ne idan hakan ya bayu in adda zalika lintizaru idan wannan jinkirtawar ya bayu تأخير القتال نجنكر تتكاتيا إلى بلوغ حد التقليب هل إزوا لوكة ديارو زي كي شكرون بلغا كذا أطورا مسا مثالي شي wannan shekarun ai masa sun yi aka ki ai masa aka ce sai na baya ya zo kuma kila kafin na bayan ya kawo wannan lokacin shi kuma shekarun balaga sun ci masa to wannan jinkirin ya zama bid'a ce kuma bid'a ma ba wai makaruhiya ba bid'a muharram wa illa in kuwa a gaba ɗaya wannan shekararsa bakwai shi kuma wancan shekararsa shida sai ake so ya bari sai baɗi wannan shi ya ƙara so bakwai ɗin shi kuma wancan ya tafi takwas sai a haɗa su a yi mutu to wannan jinkirtawa tun da shi na babban ba a jinkirta har zuwa lokacin da zai zama baliki ba to wannan yanzu bid'a ta zama mai ɗan sassauci wa illa in bai kai zuwa wancan haddin da farko da aka ambata ba fa huwa bid'atun makruhatun to ta zama bid'a ne yana nan dai a sunan da bid'a sai dai bid'a ce makruhiya وفي رسالة محمد بن يوسف بن سالم بن إبراهيم يذكر رسالة محمد بن يوسف بن سالم بن إبراهيم انتظار السبيان الذين بلغوا حد القتال jiran yan yara waɗanda sun kai shekarun wato da za a sun kai shekarun da za a yi musu kaciya ila an ya buluga man dunahum haddal qital a ce su jira har zuwa lokacin waɗanda suke bayan su su kai shekarun da za a iya musu kaciya fa yaqtinunahum jami'an yayi musu kaciyar gaba daya fi yawmin wahidin a rana guda ɗaya bid'atu muharramatun bid'a ce wadda take muharrama qultu qad taqaddama mahallu tahrim shehu usman dan fodi yace wajen haramci ya gabata wajen haramcin yaushe ne in wayancan manyan za su kai shekarun ne balaga ثم قال sannan yace wa amma idza balaga sibiyanu haddal khitani ma'an amma idan kananan yara suka kai shekarun da za a yi musu kaciya gaba ɗayan su fala ba su fi kitanihim ma'an ma'an babu laifi a musu kafiyar gaba daya duk tare suka taso duk gaba ɗaya duk sun san shekaru da za a yi musu kaciya shi nan ba su laifi dan an haɗa su an musu duka wa an yi da fi baitin wahidin liddawa kuma babu laifi duk su shiga gida guda ɗaya a tara su ɗaki ɗaya liddawa idan yi musu magani dinga kula da su ana yi musu magani har su warke lakin lakin iftiraquhum bi an yabita kullu wahidin minhum fi baiti ummihi aw baiti abihi afdalu sai dai a rarraba su kowa ya tafi gidan baban gidan dakin babansa ya kwanta ko kowa ya tafi gidan babansa ya je ya dinga kwana a can ana kula da shi a fadalu shi yafi wa ahsanu lissalamati min albid'ati min albid'ati kuma shi yafi kyau saboda kubuta daga bid'a har a ce lalle an tara su guri guda an dinga yin a dinga janka musu kaji tare a dinga dinka musu kaya iri tare a ce sai sun yi kaza tare kuma daga baya abin ya rike ya zama kamar addini a'a babu laifi rana guda da a kirawo wanzan ya tara da ɗan gidan wani ɗan gidan wani da wajen su su goma ko su a cikin da a sha su bayan an sha su kowa da gidan a kula da su me yasa tara sun ba zai zama matsala ba amma inda zai zama matsala inda ya zama to in ba a tara ba a ga yi sako a ga tarawa kamar shi ne daidai shi ne addini shi ko addini bai ce a tara ko a raba kawai dai kowa ya masa karshen wanda da in hakan zai bayu zuwa ga kuma a fada cikin wata bid'a a kirkiro wani abu wanda addini bai san da shi ba game da tarawar to kowa an masa kaciya abin da zai fito ya tafi ba masa to jiya ko ya tafi gidansu wajen baban su mafhum wa min zalika yana dai daga cikin ainihin wato bid'a fil khitan a cikin abin da ya shafi kaciya aidan jam'u sibyan fi sahara a tara kananan yara a jeji a ce a can za a yi musu wawwa bid'atul muharrama wannan bid'a ce muharrama sai an fito da su bayan gari a cikin jeji a ce a can za a yi musu kaciya ko zai hana zuwa samu wani katon fili a layi ko a samu wani filin kwallo a yi musu a cikin jama'a amma a tattara yaran mutane a tafi da su jeji dan wani mutum ya sannan na koyi samu wani yaran ko yaro wata kunama ta zo ta dafe masa zafi biyu ga kaciya ga kuma cizon kunama to wannan yake cewa a tattara yara a cikin jeji وهو بدعة محرمة كما أن البدعة محرمة إجماعا حيث قدم الأمن عند عند باب أمن akwashe su yanzu a yanayin nan da ake ciki ma jiya kai su can a ce za a yi musu tafiya wani aiki da nafa yanzu masu guda biyar a cikin ta ga an aiki ya dawo kasa ko in da babu aminci amma in akwai aminci kuma babu wani abu da zai cutar aka yi haka aka sani da wata matsala a kan da su wannan ba zai zama matsala amma inda amni inda al'amni lokacin da ainihin wato aka samu aminci in akwai aminci ko kuma haitu udimal amnu inda aka rasa aminci wa khushiya ala sabiyi baya kuma aka ji tsoron kai yaro ma ya bata inda a cikin jeji ne kawai kar kuma yaro ya tashi ya fankama ya wani wajen ba a neme shi a rasa wa illa fa huwa bid'atun makruha in abun ba zai kai zuwa ga wannan illa ba to bid'a ce makruha a cikin sa da cikin in ku akwai irin wannan illolin da ake kallo kuma akwai sai ka tafi da su ba an yi bid'a bid'a amma muharram wa fi risalati Muhammad bin Yusuf bin Salim bin Ibrahim ya zo cikin littafin risala ta Muhammad bin Yusuf bin Salim bin Ibrahim yace jam'uhum tattara su ya'ani as-sibyan yana nufin yan yara kanana inda al-qital lokacin da za a musu kaciya fi sahara a cikin daji bid'atul muharramatu wannan bid'a ce muharrama qultu yau Usman dan Fodo yake kad takaddama mahallu tahrim dalilin da yasa aka haramta din ya gabata abin da yasa aka haramta yin hakan ya gabata cewa inda inda ake tsoron babu tsaro babu security ko kuma yaro zai salwanta ko wani abu zai zo cutar da shi wa min zalika fil khifaf yana dai daga cikin bid'a a abin da ya shafi kaciyar mata su kuma ijtima'un nisa inda zalika taruwan mata lokacin da za a yi kaciya fi baitul wahidi a tara su a gida guda yal'abna indahunna la'iban ghayra mubah yal'abna indahunna wato mata su taru yal'abna indahunna su dinga wasanni indahunna a wajen wannan yan kaciyar wato la'iban ghayra mubahin wato irin wasan da bai halatta ba min gina'ihinna wa tahariki khalqalihinna wa suwarihinna ta hanyar rera waƙe-waƙen su da kuma motsa ainihin wato khalqalihinna wato munduwoyin su wa suwarihinna da awarwarayen su ana karkadawa ana rawa su wa'annan wai dan a dauki hankalin su wa'annan matan da za a yi wakaciya wa huwa bid'atul muharramatul ijma'an wannan ita ma bid'a ce muharrama ijma'an mata su taru lokacin da za a yi wa 'yan yara mata kaciya a ce mata su taru a gidan su zo su dinga wake-wake suna rawa suna motsa munduwa ta kafa sannan suna motsa ainihin wato awarwaro na hannu malai ce wannan bid'a ce muharrama wa fi risalati muhammad bin yusuf bin salim bin ibrahim ya zo cikin littafin risala ta muhammad bin yusuf bin ibrahim ya ce wa amma ma ya fa'alu ba'adu shayatinin insi min al-ilmi jima'in nisa amma dangane da abin da wasu daga cikin shekanun mutane suke aikatawa na tattaruwan mata inda al-kifaf lokacin da za a yi wa mata kaciya fi baitin wahid a gida guda wa yal'abna inda gunna su dinga yin wasanni a wajensu aw ma ya fa'alnahu ba'da burqihinna ko kuma abinda matan suke yi bayan yan kaciyar mata sun wanke min zinatihinna wa la'ibihinna wa lahawihinna fala yutakallamu an zalik min zinatihinna na kwalliyar da suke yi wa la'ibihinna da wasanninsu wa lahawihinna shi ma dai wasa ne fala yutakallamu an zalika wannan ba ma sai an yi magana ba akan haka qultu yau Usman dan fodiyo yake wa mithlu hadha ma yafa'alnahu ba'd shayatin al-insi li ajli ta'am al-khitan yake cewa misalin irin wannan shi ma zai iya shiga abinda ma yafa'alnahu abinda wasu matan suke yi abinda yafa'alnahu ba'd shayatin al-insi wasu daga cikin shaydanun mutane suke aikatawa li ajli li ajli ta'am al-khitan wato saboda cin abincin kaciya minan lahawi wal la'ib na abin da ya shafi wargi da wasanni wani jima'in rijali wal nisa da haduwar maza da mata wa zalika haramun ijma wannan haramun ne malamai sun yi ijma'i akan duk abin da za a ce mata da maza za su tattaru guri guda su dinga takutuwa da juna to wannan ko shakka babu abu ne wanda shari'a ba ta yabansa shari'a ba ta bukatar yin وأما فعل ذلك الطعام من غير مقارنة تلك المنكرات فجائز أما ين أبنتي da ƴan kaciya ko lokacin da suka warke saboda dan yi wata walima ko kore a yi musu ci abinci tafi ba tare da haduwa da irin wancan munkaran ba na mata da maza a taku da ana kida ana rawa tare fa jaizun wannan yin abinci shi shi kadai babu ne ya halatta wa min zalika fi sha'ri ar-ra's halquhu wa huwa bid'atun makruha قال القاضي أبو بكر الشعر في الرأس زينة وتركه سنة وحلقه بدعة وحالة مذمومة yake cewa amma game da abin da ya shafi gashin kai gashin kai ya ce halƙuhu aske gashin kan gaba ɗaya wa huwa bi da atin makaruha kalkwabo kalkwabo ko ya ce wannan bida ce makaruhiya قال القاضي أبو بكر مالا القاضي أبو بكر يتي الشعر في الرأس دينا شي فقاشي أكي أدوني فلياني شي قاشي أكي وتركه سنة كما بدنس سنة وحلقه بدعة أسكي كما بدعة وحالة مضمومة ولا حال كما أسكي كي جماعة حاليني أبو الزكي أفهمت وقال البرزولي قال البرزولي يتي أما حلق الشعر da gaini daruratin amma aske gashin kai ba tare da wata larura ba faqad taqaddama bayani ya gabata anna zahiral mazhab jawazu zahirin mazhabin malikiya jawazu ya halatta abin da yasa aka ce wasu malaman suna karhantawa saboda da kwalkwabo da aske kai gaba ɗaya alama ce ta wasu mutane ina ganin ban manta ba alama ce ta khawarijawa a wancan lokaci duk wanda ka ganshi da kalkwabo to khariji ne to amma tun da yanzu ba irin wannan tunanin yanzu yawancin wani wa kwalkwamansa kawai yake shi dai kawai baya san gashin yana damunsa ko yana jin kaikayi a kansa ko kuma yana da amosa ne ma barin gashin yana ba shi matsala da sauran kawai ke aka gashin shi bai ma san da wata kawari ja ba kawai aka kai shi sa wasu malamai suka ce yanzu babu babu laifi wasu kuma suka ce a'a a aikin haji in mutum ya je aikin haji ko umara kwalkwabo ya halatta ta aka kan gaba amma ba aikin hajji ba kuma karuji an fahimta wa min zalika fi sha'arin ra'as aidan yana na'am sai aka ce mun wani ban to amma yin gudu ne kan wajen zaya وأما حلق الشعر لغير يجي ومن ذلك كينا daga cikin bid'a fi sha'arin ra'si abin da ya shafi gashin kai aidan al-qaz'u shine yin style ma'ana yin yin color ko kuma pop eh ko balatoyi ko to balatolli ne ko wani ya ce balatolli ne ko balatoyi wane ne abinda eh ma'ana a aske wani bangare na gashin kai a bar wani bangare wannan mun yi shi a can baya wani wata gaba da muka samu wawo bid'atun makaruha ita ma wannan bid'a ce makaruhiya faqad taqaddama bayani ya gabata annan nabi sallallahu alaihi wasallam da ha an yafi manzon Allah ya hana irin wannan askin wa huwa an yatruka binasiyatihi sha'ran shine mutum ya bar gashin kai a bocinsa gaban kansa haka walai tafi ra'asi gairu amma a ragowar kan babu wani gashin sai wannan kaga pop kenan wannan ne kaman gammodin mutum iyanan zai bari amma duk gaba ɗaya an aska kore wa kadhalika shaqqu ra'sihi hadha wa hadha kama ta kaddama bayani haka ma mutum ya aske nan ya aske nan din shi ma wannan shi ma kamar yadda bayani ke gabata wa qad hamala ulama zalika nahyu al karaha malamai sun dauki wannan hanin akan karhanci wa min zalika aidan fi sha'ar ra'si halquhu inda tauba haka yana daga cikin bid'a game da abin da ya shafi gashin kai wai askin shi lokacin da mutum ya tuba mutum yana wasu yana saban Allah sai ya tuba to wai an hadda wannan gashin ya tuba dan haka wancan gashin da shi ya saban Allah sai ya aske alama askewa alamar kamar yanda ya aske kansu kamar yanda ya daina wannan laifin kuma ko kuma kamar yanda ya aske kansu haka ya aske aikata wancan laifin wa huwa bid'atun makruha wannan ita ma bid'a ce makruha ce mutum ya tuba sai ya aske wa hiya takhawfi takhlis al-ikhwan yazo cikin takarisul ikhwan da Allah lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam domin bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annahu amara ahadan bi zalika cewa annabi ya taba umartar wani da haka ba taba samun annabi ya umarci wani da ya musulunta ko ya tuba annabi ya ce sai ya je ya aski wa minhum man jawwazahu wa qasahu ala halqi ra'si wa annahu sha'ru dhunubi fa yanbaghi zawalu a cikin malamai kuma akwai wanda suke ganin halal ne yin haka wa qasahu ala halqi ra'si suka yi kiyasin wannan askin nasa wato suka yi kiyasin sa akan aske ra'asi kansa wa annahu suka yi kiyasin aske gashin kan nasa da cewa annahu sha'arul zunub wai wannan aiki ma gashi ne na zunubai ya aikata zunubai da shi bayan baki zawaluhu don haka ya kamata ya gufar da wannan gashi amma babu wani nasi akan haka inta kuntu wasawabu tarku zalika yau Usman dan Fodi yace zancen da yafi zama daidai shine mutum ya bar gashi dan ya ana yana aikata laifi ya tuba ba sai yayi aski ba ya annahu bid'a abin domin aske gashin kan a ce dan tuba wannan bid'a ce wal khairu kulluhu fi ittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alkhairi gaba ɗayansa kuma yana tattare da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ta bayanu ma hadatha wallahu fi babil khitan wa ma yu'maru bihi bi sha'r ar-ra's wal lihya wal sharib wa sha'r al-ibd wal ana وما ينهى عنه على سبيل تنبيه العقلاء لا على سبيل الإنسان إن شاء الله sai mu tashi sabon babi abinda muka karanta ya zama da Allah ba mu lada kuran da muka yi Allah mara cikin sarki ya ce mana subhana Allah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk addu'a ko yaushe sai da ce Allah ka biya min bukata ta dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shin malam koyin hakan yana da kyau to malamai sun yi maganganu game da wannan ya zama tawassuli ke ma'ana in ka ce dan kaza to ya zama tawassuli shi kuma tawassuli yana da ka'idojinsa abinda malamai suka fi so a yi a nan shine ka ce dan kaunar da nake wa Annabi Muhammad saboda kaunar da kake wa annabi Muhammadu ibada shi kuma tawassuli kamun kafa kana yin sa ne da ibada da kai sai kai kamun kafa da wannan ibada kamar yanzu mun yi karatu kaga ibada ce wannan karatu kace ya Allah ina roƙonka ina kamun kafa ko dan karatun nan da na saurara karatun da ka saurara ibada ka saurara yanzu kai tawassuli kaunar da kake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada da aka kai zai fi kyau ka ce ya Allah dan kaunar da nake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka biya mu bukata wannan ya fi kyau in kai haka ya fi yafi wannan wanda kake yi din domin wannan wanda kake yi din akwai kake na kake na cikin malamai wasu na ganin akwai rashin dacewar haka domin ana yin tawassuli ne a yi samun kafa da ibada shi kuma in kai wannan ba ba wani abu da kai domin girman annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ka baki ballanta naka ga cewa bari kai kamun kafa da wannan girman naka kake a biya ma bukata to amma in kace kaunar da kake wannan wannan kaunar ibada ce kuma kai kai to yanzu zaka iya yin kamun kafa da wannan ibada ta kaunar ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kace Allah ya biya ma bukata kuma Allah ta'ala zai iya biya maka insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am eh ayo ai bai inganta ba wa ballan jina zama wata suna ta tarihiyya a ta bi karshen hadisin inda ya kwana ko da ya inganta ne sai mu yi wani bayani a karkashin sa ba tun da bai ga tabbata ba ka ga ai kawai sai ka bar shi